إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في موكب تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله يقول الباري سبحانه في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه ركيب عتيد أي ما يتكلم من كلام فيلفظه أو يرميه من خلبه عليه حافظ حاضر أينما كان ومن هنا عباد الله يتبين لنا خطر اللسان ولا نجا منه إلا بالنطق بالخير قال عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يعمل جاره بوائقه عباد الله ومن أعظم قطر اللسان أن يستعمله في معصية الله من السب والشتم واللعن والقذف والكذب وشهادة الزور وأيمان الفاجرة والغيبة والنميمة أيها الإكية الكرام اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وتحفظوا من ألسنتكم فإن اللسان هو أكثر الأعضاء في جسد الإنسان ولهذا كل الأعضاء تتبرأ من اللسان وتعظه وتكوفه بالله تقول اتق الله فإنما نهن بك ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالصمت عباد الله فالصمت لسان و... فالصمت اللسان وكلة الكلام من أعظم الأسباب السلامة للمرء فمتى تكلم فهو على قطر عظيم ويقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناكرهم إلا حصائد ألسنتهم وعلى المسلم أن يحرص على استعمال لسانه واشتغاله فيما ينفع بما شرع الله من قراءة القرآن الكريم فإنه أعظم الذكر وأكرمه وأفضله اتقوا الله عباد الله وألموا أن كلامكم محاسبون محاسبون عليه فإن كان خيرا أثمر لكم خيره إليه يسعد الكلم الطيب والأمل الصالح يرفعه وإن كان كلاما سيئا فسيندم فسيندمون يوم لا ينفع الندم أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لهم يكتبون وقال عليه الصلاة والسلام اقزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان وقال عليه الصلاة والسلام من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملق غضبه وكاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره وقال ابن مسعود رضي الله عنه يا لسان قل خيرا تغني واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم وقال زيد وقال زبيد اليامي أسكتتني خلمة بن مسعود عشرين سنة من كان كلامه لا يوافق فيله فإنما يوبق نفسه وقال مالك بن أنس رضي الله عنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع قال حكيم الحكمة عشر عجزاء تسعة منها في الصمت وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kada yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba ɗan abdullahi farin jaka da bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ya zuwa duniya da alkhairi da babu kamarsa ya zuwa duniya da musulunci da alkur'ani gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya yan uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici bisa kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala a fili da boye lokacin wadata da lokacin matsi gunda aka sanka da inda ba a sanka ba ina yi wa kaina da ku wasici mu kiyaye dokokin Allah domin Allah ya fara wannan wasici da kansa da yake cewa na yi wasici gare ku da kuma waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitabi akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kuma aikin Allah yana cewa ittaqillaha haysuma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka bayan wannan ya aiwa a yau muna yin shida ga watan biyar na musulunci jimadil ula shekarar hijira 1446 daidai da takwas ga watan sha ɗaya na miladiya dubu biyu da ishirin da hudu kutubar mu ta yau a wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjidu ummi na hawa'u da ke wannan unguwa ta bago bayan makarantar yan mata na doma a nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da haɗarin harshe maganganun da muke yi yau da gobe to mu san suna da haɗari idan har mun biyewa harshe sonsa mun biyewa zuciya sonta babu shakka kalaman a shari'ance suna da haɗari hi da kutubar za ta yi magana akan idan za ka yi furucin magana ka san me za ka faɗa ka san an ina za ka yi magana kuma ka san maganar me za ta jawo alkhairi za ta jawo ko shiri maganar Allah ya yarda da ita ko Allah iya fishi da ita maganar manzan Allah ya yi umarni a faɗe ta ko bai yi ba maganar ya matsayinta a society na al'umma kai mai maganar mai matsayinka a cikin mutane idan suka ji kai wannan magana magana ce da za ta ƙara ma ƙima wanda za ta nuna kai mutumin kirki ne ko magana ce wanda mutanen banza ne suke yinta wanda in an ji lafazin iya fitowa ne daga harshen mutanen banza to yana da kyau mu gane lafazi da furuci iya da matsayin gaske cikin shari'a Allah ta'ala yana faɗa cikin alkur'ani cewa yayin da masu haɗuwa biyu suka haɗu iz ya talakkal mutalakkiyan mala'ikun da suke tattare da ni da kai da mu gaba ɗaya turan balaga har ran mutuwa baka rabuwa da su ɗaya dama da kai ɗaya hagu da kai turan da za su haɗu su zauna ku ɗaya to ubangiji iya nuna maciya kwananka ya ƙare a ranar dukkan wani motsi naka taharukat da mummin naka ya kare sun zauna za su yi tilawan abin da kai daga balagarka zuwa wannan yini su nan da ɗaya salata ya ma'auye sinansu to Allah yake shaida ma a wannan rana yadda mala'ika rakib da atid suka haɗa abu ɗaya ƙa'id suna zaune suna jiran mala'ikan ɗaukar rai ya gama aikinsa na zare maka fashi so na ɗaya ma aikinka su tashi su koma ga ubangiji to sai Allah yake cakatina da wannan yinin yana zuwa zai zo ko yanzu ko yanzu saboda tunanin wannan yinin sai ubangiji ya ce ma ya lufizu min ƙauni babu wani furici da za ka yi ma ɗin ta dulli ilal umum tana nuna generality magana da za ka yi duka kowace iri ce kowace magana in ji Allah kowane furici illa da dai raƙibun atid face wannan furucin akwai mala'ika rakib da atid a kan furucin shi ne suka ce hafizun hadirun za su kiyaye abin da ka faɗa kuma suna nan halarce a lokacin da ka faɗa a inda ka faɗa da yawan adadin kalmomin da ka faɗa suna nan a rubuce a kattabe wanda za a tashi ka kiyama kana karantawa in alkhairi ne kai ta murna an kuma shari ne kai ta nadama to Allah iya tuna mana wannan yini da za a ce kai tilawa duk furucin da kai da lokacin farin ciki da lokacin da lokacin damuwa da lokacin wadata da lokacin talauci da inda aka sanka da inda ba a sanka ba to duk furucinka iyanin a rubuce ya uwa kuma a kiyama sai an baka ka karanta abin da ka faɗa in gulmace in annabiwanci ne in ƙarya ne in kushe ne in hasada ce in ashariya ne in zagi ne in ƙazafi ne kowane irin furuci to waɗanda ba sa bacci ba sa gyangyaɗi suna nan suna rubuta abin da ka faɗa shi ne ma'anar mayar fizi mil kaunin illa da dai rakibun atid mu sani ya uwa masu albarka a nan za mu kula da kan cewa wannan aya za ta bayyana mana haɗarin harshe haɗarinsa wajen furci cikin irin abin da Allah bai da shi ba babu tsira babu samun nasara ga ɗan adam a duniya da lahira ba ce wanda ya furci da alkhairi wanda duk abin da zai faɗa alkhairi zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu yanda za a yi imanin bawa ya meke har sai zuciyarsa ta meke babu yanda za a yi zuciyar bawa ta meke har sai harshensa ya meke ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah wanda makocinsa bai aminta da shi ba dukkan mutumin da yake shari wa makocinsa to manzon Allah ya ce wannan mutum ba zai shiga aljanna ba mu sani ya uwa masu albarka iya daga cikin haɗarin harshe mutum ya yi amfani da harshensa wajen furci ko magana ko tara jimloli da kalmomi a cikin abin da ma'asiyatilla ne sabon Allah ne kamar misalin zagi ko zage-zage ko ɓatanci ga wani ko ga wa'ansu ko la'anta ko ƙazafi ko shari ko annamimanci ko ƙarya ko giba ko shaidar zur ko rantsarantsan fajirci ko annabimanci to wannan iya cikin hadari mafi girma da harshen ka zai tsuguna ya haife mashi ka san duk abin da zaka faɗa ya danwa iya nan mala'ika iya rubutawa kuma za a baka kai tilawansa a gobe alkiyama shi yasa magabata na kwarai an ce suna kiyaye furcinsu daga juma'a zuwa juma'a za su iya karanta ma abin da suka faɗa matukar abin ba karatun ƙur'ani ba ne ba zikiri ba ne ba ambaton Allah ba ne in dai hira ce ta yau da gobe irin wanda ta zama bala'i a yau wallahi akwai magabacin da zai iya kirge ma maganar da daga sati zuwa sati domin sun san haɗarin furci sun san haɗarin magana a cikin saɓan Allah sun san haɗarin magana a cikin abin da Allah ta'ala bai da shi ba akwai lokacin da sai na abakar radiyallahu anhu ya fito da harshen sa ya ruke shi sai umar ɗan karɓar ya gan shi ya ce ya kalifati rasulullah ma haza ya kalifa mazan Allah ya haka daga ka riƙe harshenka ya ce cewa wannan harshen nawa ya umar idan na yi wasa da shi ya wuri jini almaurida zai gangara da ni ramin da ba zan iya fitowa ba in ji abubakar radiyallahu anhu ke faɗa umar wannan magana sai na abubakar ko rantsuwa kai ɗan aljanna ne ba za ka yi kafara ba to amma yake tsoron mai harshensa zai faɗa wani irin furuci zai yi furucin yardar Allah ce cikinsa ko fusata Allah a cikinsa to duk wannan da waɗansunsu da yawa suna cikin irin abinda harshe zai yi ya wayi gari kuma iya nadama ran da nadama ba za ta yi masa amfani ba bayan Allah masu girma mu sani mu yi kokarin kiyaye harasunan mu domin harshe iya da hatsari harshe ita ce gaba mafi hadari a cikin gaggar cikin dan adam saboda kowace gaba tana kokarin baranta da harshe hannu iya kokarin baranta da harshe ido kunne kafa suna kokarin baranta da harshe har ma suna cewa suna yi wa harshe wa'azi suna tsoratar da shi suna cewa ya harshe kai harshe ka ji tsoron Allah ka kiyaye domin dukkan gaɓoɓin nan na jiki a gari ka suke za ka iya jefa su cikin bala'i harshe zai iya kai hannu cikin bala'i abinda hannu bai aikata ba harshe zai iya kai kafa cikin bala'i abinda kafa bata aikata ba kullum sai kafarka hannunka idanuwanka kunnuwanka al'auranka ya sun yi wa harshe wa'azi ittaqilla harshe kaji tsoron Allah karka kai mu ga bala'i karka kai mu ga musiba furci daya iya iya jefa ka a cikin wutar jahannama kai shekara 70 baka fito ba manzon Allah ya faɗi wannan sau da dama za ka yi furuci da kalma ɗaya wannan kalmar ba ka yi aune ba tana cikin fishin Allah sai ta jawo ma zaman wuta sama da shekara saba'in mu kiyaye ya'yan uwa akwai lokacin da na Aisha ummul mu'minin Allah ya kare da ita ta faɗo wata magana game da ummul mu'minin Safiya bint Uyayy duk matan manzon Allah ta faɗo wata magana akan Safiya ta faɗi mahaifanta ko ba musulmai bane asalin su ko yahudawa ne amma a lokacin ita Safiya ba ta manzon Allah ce Aisha wannan kalmar da kika faɗa muninta da za a ɗauki kalma a jefa ta a kogin nilu to wannan kogin sai yari ne ya zama kamar jini ya yi jajaje kalma ce guda ɗaya kuma ku duba matsayin da na aisha idan ka ce ‘yar aljanna ce kai rantsuwa ba za ka yi kafara amma ta faɗi kalma manzan Allah iya nuna mata haɗarin kalma da muninta domin kalma ce irin kalmomin da Allah bai da afurta su ba kalmomi ne wanda Allah ubangiji iya fishi da su mu sani ya bayin Allah masu albarka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da alkiyama za ta tsaya to in zai yi magana ya faɗa da kai ko shi wannan hadisin ya ishe mu zaman duniya ya kuwa ya ishe mu mu yi wa rayuwar mu zani in dai ka yadda da Allah shine mahalicci shine mai juya komai da komai na rayuwarka da rayuwar mu duka ka yarda kuma iyama za ta tsaya a yi hisabi ‘yan wuta su tafi wuta Allah ya tsare mu ba ciki ‘yan aljanna su tafi aljanna Allah ya samu da cikinsu in je ka yarda da wannan ka yi imani hakan za ta faru ba makawa babu shakka babu kwakwanto to maza la ce in za ka yi magana ka faɗi alkhairi ko kai shiru in ji shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan allah mu sani cewa a shiru da harshe ka kame harshenka ka daina yawan surutu da yawan maganganu da kuma karanta magana magana ka ta zama to ba ta da yawa iya cikin sabuwa mafi girma na samun nasara ga dan adam da tsira a gobe da kiyama duk mutumin da maganganunsa kaɗan ne baya yawan surutu baya yawan magana to babu shakka ya hau hanyar tsira ya hau hanyar samun babbar rabo a gaban Allah gobe da kiyama duk lokacin da maganarka zaka furta magana to kana cikin hadari ba wannan maganganun da muke wanda ya wuce mun ce kaza su wanda sun wuce sun ce kaza mun ji labarai mun ce kaza mun gani a waya mun zo muna cewa kaza wallahi suna da hadari suna iya zama sanadiyar zubda mutuncin wa'ansu suna iya zama sanadiyar ƙarya ga Allah ko ƙarya ga manzon Allah ko ƙarya ga wa'ansu daga cikin bayin Allah ko musu shari ko musu kazafi a galibiya in ka dau maganganun yau mafi yawa da ake tattaunawa akan su ba sa wuce wannan da'ira ko ƙarya wa Allah ko ƙarya wa manzan Allah ko ƙarya wa wani ɗan adam ko cin mutuncinsa ko masa ƙazafi ko yi masa shari ko maganar da za ta tada hankalin mutane ko maganar da cikinta ba alkhairi in ka ɗau maganganun mafi yawa haka suke haifawa ko magana da take nuna munin da zato ga Allah irin abin da ya fi yawa a yanzu a ce ai wahala ma sai nan gaba da wa kuka yi Allah ya faɗa ma wannan ko ƙur'ani ya sanar da kai ko an ma wahayi ka shiga gonar Allah baka sani ba abinda zai faru daga nan kafin mu yi da sallar juma'a Allah ne kadai ya sani ba wanda ya sani cikin sakan daya Allah iya iya juyi al'amuran duniya duka ta canja shine magana yudabbiru al'amra yufassilu al'ayat da Allah kun bi liqa'i kun tuqinu ubangiji shine ke juya al'amuran bayi shine yake rarrabe al'amura duk komai iya ga Allah to amma ka ji wani iya ce ai kaza ne ai mai sai gaba sai gaba alhali wannan munanan so ga Allah ne manzon Allah da kansa yake cewa kai ɗayan ku ya mutu face iya kyautata zato ga Allah yanzu idan mun ɗau furucin mu da irin yanayin da muke ciki na tsadar rayuwa idan muka ce harshen mu iya jawo mana irin wata musifar ma ba mai karya ba da wahala kaji ana tattauna irin wannan matsalar kaji ana faɗa alkhairi ko kyakkyawan zato ga Allah sai ƙarya ko muna zato ga Allah akwai wani bawan Allah iya dab da mutuwarsa sai ga manzon Allah ya zo gare shi ya ce ya abdallah ma ta zunnu bika billah ya bawan Allah ni kake zato ga Allah ga shi za ka mutu wani zato kake wa Allah sai ke cewa ya rasulullah ina zata wa Allah alkhairi ina zaton alkhairin Allah gare ni sai manzo Allah ke ce to Allah ya faɗa min ya gafarta maya ba domin ya kyauta zato ga Allah haka muke yi ba haka muke yi ba kaji furcinmu ba alkhairi ba rahama ba tausayi furcin kansa bala'i ne to mu yi hankali mu kiyaye duk lokacin da za ka yi magana to a cikin haɗari ka kiyaye manzan Allah ya faɗa wa mu'azu bin jabal ya ce ya mu'azu ka sani ba abin da ya fi kai mutane wuta ta fiskarsu ko karan hancinsu a jefa su wuta ta fiska abin da ya fi yawan jawa ‘yan adam wannan sai manzala shi harshe ne ke ja musu ba. Wahal ya kubban nasa fi nari ala wujuhim au ala manakirihim illa hasa'idi alsinatihim ba abin da ya fi kai su wuta a kifa fuska su ta hanci ta fiska a ja mutum cikin wutar jahannama manzala ce wai abin da ya fi yawaita haka harshe ne ke jawo wannan harshe in ji manzan Allah ba hannu ba ba kafa ba ba hanci ba ba kunne ba sai manzo Allah harshe harshe shine yake kai mutane wuta ta fiska ta karan hanci kai kokarin ka kiyaye da kiyaye domin mu tsira lahira iya mu iya ga musulmi mi kokari dukkan musulmin da mi kokarin aikatar da harshen mu da furucin mu ya yan uwa mu kudaito wajen yin abin da shari'a ta yarda da shi duk abin da harshen ka zai furta to ka jinjina ka yi nazari kafin ya fito daga bakinka me kalma babban abin da za ka yi ba za ka yi nadama ba cikin furucinka ko da za ka kwana ka ɗau karatun alƙulani ka ɗau zikiri la ilaha illallah ka ɗau subhanallah walhamdulillah ka ɗau allahu akbar ka ɗau astaghfirullah ka ɗau la haula wala quwwata illa billah misali to ko za ka kwana wallahi wannan in ka gansu a lahira murna za ka yi in aka buɗe ma ka ga sakamakon su daɗi za ka ji to amma ka tuna a cikin maganganunka wanne ne suka fi yawa waɗannan karatun alkur'ani da danginsa ko kuma surutun da ba shi da alkairi ka yi tilawa ya ɗanwa daga asubar da ka tashi ɗazun nan zuwa yanzu nan za mu yi sallar juma'a ka yi nazari da yi nazari a cikin maganganunka da kai daga yi asuba zuwa yanzu menene ya fi yawa ce in za a ce za a ɗauke su a ma hisabi a kansu kawai ka yi wa kanka isari za ka tsira ko za ka halaka zagi kai ko shari ko magaganar da ba ta da asali ba ta da tushe ko abin da ka faɗa iya cin abin da Allah yake so manzon Allah yake so kai nazari wannan shine amfanin wa'azi shine amfanin khutba a fahimtar da kai kuskuren ka kai nazari ka gyara da kanka duk wani wa'azi da Qur'ani zai ma ko hadisi zai ma wannan shine amfanin sa ka gyara kafin ranar mutuwa ta ka yi tilawar rayuwarka ka gyara ba ne gyara masu kai musani ya uwa masu albarka a domin shi karatun alkur'ani a azamu zikir wa aka ramahu wa afudala karatun kur'ani iya cikin ambaton allah mafi girma mafi albarka mafi falala bayan allah masu albarka mu sani cewa maganganunmu da muke yi yau da gobe mu sani mu kwana da sanin cewa wallahi tallahi sai Allah ya mana hisabi a kansu ka sani da sani kaga maganganun nan suna cikin irin abin da za a baka littafin su kana karantawa gobe alkiyama na ce kaza abu kaza na faɗi kaza abu kaza mun ce kaza mun ce kaza wallahi sai ka faɗa a ranar alkiyama musamman maganganun da yake ba na alkhairi bane sharri ne kazafi ne munin zato ga Allah ne ka san wannan suna nan manzon Allah ce kowa yayi tilawa sa gobe alkiyama idan alkhairi ne kana karantawa kana jin daɗi kana murna kana ha'u muqra'u kitabiya ga littafi na ku tayar karantawa idan sharri ne ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma agana anni maliya halaka anni sulaniya idan sharri ne wallahi kaza kake faɗa dukiyata bata min amfani ba dama an rasar da ni dama kaza dama kaza a ran da wannan furcin duk ba zai ma amfani ba ka kiyaye da kiyaye kafin wannan ranar ta zo mu sani ya bayin Allah masu albarka idan kai maganganu na alkhairi za ka yi murna domin Allah ya ce ilahi ya sa'adul kalimun tayyib kalma mafi kyau kalma masu kyau to ana daddaga su zuwa ga Allah ne mala'iku suna kaiwa Allah Allah ya karba ya masa sakamako a kansu haka ma na shari ana kai su domin a mahi sabi a kansu mu sani ya yawa maganganunmu da muke yi idan magana ce mummuna za ka yi nadama ko za ku yi nadama a ran da nadama ba za ta yi amfani ba yasa qur'ani yake cewa ami hasabuna shin mutane masu yawan surutu maganganu ko masu yawan aikata sako suna zato ne anna la nasma'u sirrahu Allah yace suna san ba ma jin abin da suke a boye ka kuya da wani ku yi gulmar wani ku ci naman wani ku yi wa wani kasafi Allah yace a faɗa mu kuna zaton Allah bai san abin da kuke ba Allah bai san abin da kuka yi a boye ba bai san ganawar ku ba Allah ya ce bala Allah ce ba haka bane ijaba ce an na faili isbat an ce an na la nasma'u sirrahum wa najawahum sai Allah ya ce bala Allah ya kore abinda kuke zato ma'ana iya jin abinda kuke iya jin sirrin ku iya jin abinda kuka kuye kuna faɗa sai ya ce waladai a warusuluna ladaihim yaktubu yace manzanninmu suna tare da su suna rubuta abinda suke Qur'ani ne yake sanar da mu wannan ka kira mit a kira ka mitin kaza ko buye da wani kaza ka buga mai waya ka koma gefe to Allah ya ce wala wa rusuluna ladayhi yaktubun duk abin da ka faɗa akwai malaiku suna kattaba abin da ka faɗa mu sani ya uwa masu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsare harshenka illa min khairin kar harshenka yi kuduci in ba alkhairi bane ba da wannan zaka ci nasara akan shi duk mutumin da ya karanta magana alkhairi ne fi yawan maganarsa to ya fi karfin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke cewa ba yadda za a yi ba yadda za a yi imanin ka yi miki ko kuma duk mutumin da ya tsare harshensa yi ƙoƙarin kame harshensa ba ya zagin kowa ba ya ci mutuncin kowa to Allah ya alƙawarin zai rufa masa su man kaffa lisanahu satara Allahu aurata duk wanda harshensa ba ya cin mutuncin kowa ba ya zagin kowa ba yi wa kowa ƙazafi to Allah ya ce zai rufa masa asiri ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan wa man malaka ghadbahu duk wanda ya mallaki fishin sa a mai fishi ya mallaki ya haɗe ba tare da wani action an ya nuna mai da martanin fishin sa ba to manzon Allah yake cewa wa kahu Allahu min azabi Allah zai tsare zai tsare shi daga azabar Allah duk mutumin da yake haɗe fishi yake daurewa yake hakuri yake juriya to sakamakon sa Allah zai tsare shi daga azabar wuta gobe alkiyama duk wanda ya bawa Allah hanzari Allah zai karɓa hanzarinsa kayi abu kaza Allah na yi da dama na tuba ya Allah Allah ba zan sake ba to Allah zai karɓi wannan hanzari duk wanda ya kai wa Allah hanzari Allah zai karɓi hanzarinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masani ya yan masu albarka a dukkan mutumin da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yake faɗa wa harshe yace ya nisa ul khaira yake harshe ke faɗa alkhairi tagnam za ki samu nasara za ki ci riba harshe faɗa alkhairi sai ki ci riba waskut an sharrin taslam ya ce ki kame daga shari sai ki kubuta ɗan masa'udu yake faɗa wa har yasa wannan ni ma na faɗa wa harshe na kai maka faɗa wa harshen ka ƙul khairan tagnim wa kaf an sharrin taslam harshen ka ya faɗa alkhairi ka ci riba ya kame daga shari da ƙarya sai ka kubuta min qabli an tandam kafin kai nadama musali ya yan uwa masu albarka akwai wani magabaci yana ce masa zabidil yabi ɗaya ne daga cikin magabata yake cewa akwai wata kalma da abdullahi dan mas'ud ya faɗa sai da ne shekara 20 duk lokacin da zan yi magana sai na tuna wannan kalmar ta wata ran dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa man kana kalamahu la yuwafiq fi'lahu duk wanda maganarsa bata dace da aikinsa ba fa inna ma yufiku nafsahu to wannan mutum kamar iya halakar da kansa in ji wancan ya zabidil yami yake cewa duk lokacin da zan yi magana wallahi sai na tuna wannan magana ta dan masu sama da shekara 20 ban manta ta ka faɗi magana kuma maganar da kake faɗa ta ta saba wa aikinka ko aikinka ya saba wa maganarka to kamar kana kai hankanka zuwa ga halaka ne yasa a qur'ani Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa dan me annabi shu'aib alaihi salam yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma annakum an yace ni bani da burin bani da nufin na saba muku kan abin da nake faɗa muku in nace ayi gaskiya da ni za ku yi gaskiya in nace ayi aiki da ni za a yi in nace ayi tausayi da ni za a yi ba zan faɗi magana na saba muku ba in ji annabi shu'aib alaihi salam zuhair bin abi sulma yake cewa la tanna al fi'lin wa ta'ati mithlahu arun alaika in fa'alta azima yace karka faɗi magana kuma a ga aikinka ya saba wa maganar wannan abin kunya ne abin game girma ka ce ayi kaza kuma a zagaye a gaba ka baka ya ciki kun ga iya ɗaya daga cikin haɗarin harshe ya ikuwa mu sani cewa akwai malik bin anas radiyallahu anhu ko rahimahullahu ta'ala anhu imamu malik yake cewa fasadun azim iya daga cikin fasadi mafi girma an yi takallaman insani bi kulli ma sami'a a ce duk abin da kaji sai ka faɗa duk abin da kaji duk abin da ka gani sai ka faɗa yace wallahi wannan ya ishe ka fasadi mai girma ji Imam Malik wani abin mamaki ma har 'yan uwa ɗaliban ilimi da iyaye mu malamai sai ka ji wani ya zauna a gun darasi wanda al'umma suka zo su ji Allah su ji manzon Allah sai gun ya koma gun ba da labari ana ba da labarin duniya irin labarin 'yan duniya amma a mimbarin juma ko a kujerar tare wannan bai dace ba bai dace ba wannan gun da wannan gun shi yasa ahmad dan hanbali yake cewa duk mutumin da ya zauna ya hau kan mimbarin juma ko ya zauna kan kujerar ta'alim to ya sani shi wakilin Allah ne wakilin manzon Allah wakilin Allah ne wakilin manzon Allah ya san abin da zai faɗa wa'ansu suna mai da mimbari gun mai da martani gun habaici ba daidai ba ne abin kunya ne wannan wani ya mai da kujerar ta'alim gun ba da labari kamar ɗan siyasa kamar ɗan social media masu yada ƙarya ba na ba irin wannan masu yada alkhairi ba su ba kamar ɗan media masu yada ƙarya ba daidai ba ne mu gane kan cewa duk abin da ka faɗa ya ishe ka ƙarya ya ishe ka fasadi ya ce duk abin da ka ji ka faɗa musamman yanzu inda da waya za ka dogara ko da gidan rediyo da suna ka makareci a labari su ma da kansu na karyata kansu ka yi nazari ka tauna magana don me Allah ya ma zuciya ne don tunanin me za ka faɗa tunanin me zan yi gobe me zan yi jibi ba duk abin da ya zo bakinka za ka yi amansa ba wannan ba daidai ba ne dama bahaushe ya ce ai ciki ba don tuwo aka yi shi ba kawai an yi idan ka yi sabin ɗin abubuwa wani abin daga kai sai ubangijinka ba mai ji har gaba duniya akwai masu rike wannan surun wani daga shi sai matarsa wani daga shi sai babansa wallahi har abada wani ba zai ji magana ba haka ake so ka zo mai suru mai rike magana ba duk abin da ka ji ka zo kana amansa a wani ba daidai bane ba musali ya uwa masu albarka hakim yake cewa ita hikima da Allah ya halitta guda goma ce ayi abu kaza ka ce kai madalla madalla da abin nan abin nan akwai hikima akwai ilimi to sai ce guda goma ne amma tara daga cikin hikima suna ƙarƙashin shiru da rashin magana tis'atu minha min as-sumti duk abin da aka karanta magana aka karanta surutu to za a ci mana nasara akan su duk abin da surutu da hayaniya ta yawa to abin ko an yi ba zai yi kiwo ba zai lastin ba wannan shine abin da magabata suke mana Allah ke cewa inna alaykumul hafizin ku sani kowa daga cikinmu iya da masu kiwonsa iya da masu kula da shi mala'iku suna tare da mu Allah ya ce kiraman katibin marubuta ne masu karamci masu girma suna nan aguna suna nan agunka suna tare da mu duk inda muke sai Allah ce ya alamuna ma tafa'alun sun san abin da kuke aikata ba za ku boye musu ba ba za ku ba su cin hanci su garba ba ba za ku boya a wani gun ba su ganku wallahi ba zai yi ba mala'ika iya tare da kai duk inda kake kuma duk abin da kai zai rubuta ma ba ƙarya ba shiri ba ƙazafi Allah ya taimake ku Allah ya ba mu ikon tsare harasunan Allah ya ba mu ikon yawaita alkhairi ya ba gangano Allah ya ba mu ikon kame harshenmu daga ƙarya da shiri da ƙazafi Allah ka mana linzami a bakuran mu ya Allah ya Allah idan magana ta zo za mu faɗa Allah idan alkhairi ne ka ba mu ikon faɗarta idan kuma ba alkhairi bane Allah ka sarkafe harshen mu ka baki ka hana shi faɗarta ya Allah ya Allah muna tsoron kada ka kama mu da abin da muke faɗa ya Allah ka yafe mana ya Allah ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana akwai ‘yan uwa da suka rubutu a neman addu'o'i kai wani bawan Allah da ya kawo takardar cewa suna da wani ma'aikata suna aiki kamar abin da na fahimta dai akwai ɗan abin da ya faru na hasara a kamfanin to amma ya ce a yi addu'ar neman alkhairin aikin da suke yi kuma Allah ya tsare musu hasara ya tsayar da ita bakin haka kuma iya neman addu'a Allah ya sanya alkhairi a ciki to muna addu'a abin da suke roƙo ga Allah na alkhairi Allah ya haɗa su da shi da su da dukkan masu nema sun rubutu ba su rubutu ba Allah ya tabbatar da wannan hasara kuma duk inda take Allah ta'ala ya tsare musulmi da ya kanta akwai wani bawan Allah shi ma ya faɗa cewa a yaron sa ya bata yau kwana uku ya neman addu'o'in mu akan Allah ta'ala ya bayyana shi to muna roƙon Allah ta'ala ya bayyana shi ya sa iya cikin hannu na aminci Allah ya bayyana wannan yaro domin iyayen sa kwanciyar hankali Allah ka bayyana shi Allah ka fi kowa sani inda yake Allah ka bayyana musu shi Allah ka sa iya cikin kyakkyawan hannu akwai masu addu'o'in da ba su rubuto ba da yawa wa'ansu harkar kasuwa wa'ansu harkar neman aiki wa'ansu harkar neman lafiya da dai abubuwa da yawa na bukatun yau da gobe kamar yadda aka sanar da ni to muna addu'a muna tawassuli da wannan tsayuwa ta mu a wannan mimbari dukkan bukatunmu da muke da su a gun Allah na alkhairi Allah ya biya mana su duk abin da muke tsoron sa muke fargabar faruwar sa Allah ya tsare mu daga shi Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya sauwake mana wannan tsadar rayuwa Allah ya kawo mana sauki da gare shi dukkan fitina zahira da batina Allah ya tsare mu daga afkawarta dukkan alkhairi na kusa da nesa Allah ya hada mu da shi muna addu'a Allah ta'ala ya wa wanda asasa wannan masallaci alkhairi da albarka Allah ya ji kan mahaifansa Allah ta'ala ya buɗa masa harkokin samun sanar rayuwa ya ba shi tsaro da kariya da mu gaba daya kwamitin wannan masallaci duka da masu tallafawa da masu taimakawa Allah ta'ala yawa kowa sakayya da aljanna dukkan yan uwa masu zuwa sallah da sauraron karatu da kutuwa Allah ya biya kowa bukatar su da alkhairi kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya bi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين akwai ɗaya daga cikin yan mitin darul ilimi manawaci wanda suna bibiyar akwai ɗaya daga cikin su mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa wanda yanzu na karfe da yana za a yi jana'izar ta a can unguwar manawaci to muna don Allah ya cikanta Allah ya gafarta mata sunan shi ɗan mitin malam sari to mahaifiyarsa ta rasu muna don Allah ya fi mata Allah ya gafarta mata ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkum Allah